هذا القرآن خلق الإنسان علمه البيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وسلم وسلم لما خلقنا في الأخيرة والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وأصحابه وانتظاره العظيم يا همة الشهيد والانتهاء هذا المحضر وشعر في ذلك كافية بالظلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وقصر مقام المحمود الذي واتوا انك لتولد المئات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الى عذاب النار ربنا اشهد ان العذاب انا مؤمنون ربنا اشهد ان العذاب انا مؤمنون وهذا ذكر بالذات اما يكون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سوره الرحمن ولا سوره اليوم الشاهد sura sarki mai rama magana daga cikin sura Allah akwai alhamanu akwai alhamim shi alhamanu shi ne mai rama wata magana wata ta gar komi da kowa wannan kuma alhamimu shi ne mai jikansu da mutai alhamaniya ta Allah a nan duniya ko kabili na cikinta da mai biyayya da mara biyayya kowa Allah ya nulke shi ya nulke shi da rahama ta rahmaniyya amma lahira rahimiyya ɗaya da mai aiki shine wanda Allah zai ke ɓace wanda suka yi mishi biyayya a kai su gidan hutawa waɗanda kuma ba su mishi biyayya ba a gama da mummunan sakamako amma da nan duniya Allah na yin ruwa gonar musulmi ya ruwa gonar kari ya fito hadari ya gama kowa da kowa ya fito iska na shekara da kalibi da musulmi da manzo Allah da manzo Allah kowa ya amfana da hasken rana da hasken wata da zuwar sanyi ya amfani da ya amfani ɗan adam zuwar zafi ya amfani ɗan adam zuwar kaka ta amfani ɗan adam duka Allah da kowa kuma mara amaliya to shi ne wannan sura ana ce mata suratul rahman sura ce nan tufaki Allah mai rama magana marni ya kira azuka da ita madina wa ayatu ayatu zamanin wa rasul ayatu آية فرقين شيء تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن تركيم يرحمة مغنية علم القرآن شيء يفرد القرآن آية القرآن الآية القرآن كلما ذكر وحيدا دفتك أكأم بسنرتون أغابا أردنه بوعد سأبيض وعد القوانين البشر إذا ذكر أظمته إذا ذكر أظمته الآن بتجرما وجب روتا دكما القوة إلهية تتيلة أو يزم الأكبر وقهرا دبر إيكو ذكر رحمة كما دكبات أتيه لنقفين أكاو رحمة ونقفة لنقفين شين أكاو نقفة سورة القمر إذا ونسورة دكبات yace suratul qamar sura ce ta bari iko wa da rutun da bada mulki suka zira fiha fa kaifa kana azabi ai an maimaita dama in mutum yana kirari yana kirari kai ne zai ambata kai ne da gudun dama da fawa da ya fita to bayan kafirai sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sun yi suka bukata sun yi suka ko shi da shi kuma Allah sai ya je musu mummunan sakamako bayan sakamakon ya tabbata a kansu an halaka da sai Allah ya yi kira to ni da nake da iko an saba mini sannan na bada na ita fa kai fa ta nabiri gargadin da ya ce kada a saba mini idan aka saba mini wani mummunan sakamako zai biyo a ayyukan ya biyan ko bai biyo ba shi ne Allah ya ce fa kai fa ta nabiri ya ya gargadin da ya taho ko bai biyo an sa ya taho to shi aka zo da wannan kalma ta ba da wani sau uku warhamatuhu rahama ta ubangiji ta bakar ga rahama ta riga rushin Allah سبحانه وتعالى فأتى بسورة الرحمن فأتى بسورة الرحمانية كرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما وتنعمة تنعمة أبنجي تكذبان mutum da aljan bai gaggata ta ba ya aka bai ta kuma talatin maratan sau talatin ta yi da talatin maratan ta yi ya ta ta yi za kuma talatin da ɗai idan talatin maratan a bimu da man ja idan hasanatu tana matsayin duk mutumin da ya zo da aikin kwarai falamu ajar amfani za a minka goma wannan kalma ya ta bari isa an faɗe sau uku kasar wannan kuma ta bane ramariya ta ka kuɗe kamar talatin ko wata guda tana da goma ko wata guda tana da goma minti goma idan ka hana da rabi da marmatar in an faɗi azaba sau ɗaya ya kuma ruwa a ƙasar marmatar zai a jere alkishiri guda goma saboda ɗaya adam ya samu nutsuwa amin kuma da kamar ƙarshen kuma ta gabata sura ita rawa mai magana sura wata yunatibu awwal suratul rahman tana bai dangantaka da wannan sura da muka shiga cikin suratul rahman ahirin suratul kamari karshen suratul kamari abin da biyo fi maqam sirqin inda malikin muqtadir a bayan Allah suna tare da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata fara sarki mai yawan iko muqtadir mai gwadin isa annabi nusharuna ra'ar kiyama za ta haye da mutane a tara su ila ilal mashal zuwa wajen taro salatu biradin jama'a jama'a sau uku fariqun fil jannati akwai kaso guda waɗanda Allah ya ga shi waɗanda ɗan aljanna ne an kai su aljanna wa fariqun fil sayidi wasu kuma jama'a an riga an kai su gidan wuta wa fariqun to amma akwai wasu jama'a waɗanda su ko ba su can ba su nan waɗanda jama'a ne fi maqam sirqin waɗanda Allah ya riga ya keɓance su da zaman fadar Allah nan idan mutum yana son ya gane matsayin fada sai koma a wajen mutanen fir'auna masu yi da suka ce mashi fir'auna ya ce masu yi ina son ku zo ku fafata da annabi musa sai suka ce mashi kawai mai gida a yi da lalari ayyar ɗinku na hannu gani muna shi idan muka rinjaye musa menene sakamakon mu sai fir'auna ya ce musu innakum idan lamina al-muqarrabuna ai ku ba kuɗi za a je ku ba fada kawai za a kar kuna kuma da sarki to nan ne shi fir'auna yana nuna cewa ai zaman fada wani martaba ce babba ba sai an kai ba matsayin wanda aka yi gan albashi da a'a duk wani abu za a ma bai kai a ce kana zaman fada ba saboda ku ne masu kawa da wani to su ko sauran jama'a suna jiran umarni da gare ku to shi ne nan su waɗannan mutane waɗanda Allah ya zaɓa zaɓaɓɓun bayan Allah shi ne Allah ka gwada matsayin cewa fi maka'adin sirkin suna ta wani mazanni na gaskiya inda malikin wurin wani basarake shi ne Allah ma'utazirin mai yawan iko kama ƙarin junaid kamar da imamu jiran sarkin jagorar tuba da cewa man iza ɗuri mufin nari daga cikin mutane akwai mutane da ya an je cikin wuta an leƙa ba a iko lam yujadu ba a zama wani duniya idan aka diba duniya kuma nan duniya ba su nan duniya wani jannatu idan aka koma kuma aka yi cikin aljanna lam yu da du ba a samu su to suna ina yace farko waɗannan suna tafi makarfin din wajen mazaunin gaskiya inda maliki muku da jirin wani sarki mai gwada iko mai gwada isa kuma sufiye su ne jama'a sufaye waɗanda su suna neman Allah ne kawai ba gidan aljanna suka so ba ba gidan wuta so gudu su kawai Allah shi ke ba musu wa anna ila rabbikal muntaha asubi gaibu huwa Allah shi fa sume ajin an matuƙa dai a dai kai ba Allah ba wai kamar yadda suka dauka an ce asubi gaibu huwa Allah wai shi su bi matuƙa da ce a ce mashi Allah ba haka ne kan ba gaibu huwa Allah matuƙa ajin nema ne shi ne a kai shi ga Allah in ya samu Allah ba ruwa da gidan aljanna ba ruwa da amma da mulki aljan Allah ne ya ishe su a ya ƙuri sai dina ali sai ni ali yana cewa a kuku wannan kalma ta kuki talatatul rufin baƙaƙe ne guda ku labudda ba makawa min sabre to mutumin duk da yake zai shiga hanyar ta sabo to ba makawa ya yi haƙuri wasil ɗin ta samu gaskiyar nuru gaskiyar niyya gaskiyar himma wata ba'in sai an samu ƙarfin zuciya don shi ne jagoro shi ne faru to idan aka samu wannan sai Allah ya zai zanna cikin zuciyarka ga haƙuri ka sallama duk abin da Allah ya yi ba ka jariya ka haƙura duk da Allah ya kare ka wasu rikin ga gamciyar tunkarar Allah ba ka sa wani abu cikin zuciyarka sai Allah wata fa'id ga tsarkin niyya ba a garwai ko cikin zuciya ba to a nan ne sai Allah ya sanya cikin zuciya wannan bawa ya zan duk abin da zai aiwatarwa da gudanarwa Allah da kulawa Allah da nufin Allah shi ne ake kira karama wala budda ba makawa ga wani asufi min wujjin ya zama akwai koyar cikin zuciya ce wa wurjin kuma akwai wurjin da yake kan saro wa wafa'in ya kuma ba alƙawarin da yana Allah zai cika alƙawarin wala budda min fa'il ko ba makawa da wanda daga hana sau ya zama mai nuna bukata ta kulliya ga Allah ba wai bukata ta zauci ba wa farjin ba makawa ya zama mai kaɗaituwa ba shi ruwan shi ya komi ba ruwan da kowa ya miƙa kai ne sai Allah kadai ya kadai da Allah wa bala'in da zuwan da karewar kai ya zan shi bai ganin kai ne bai ganin komi sai Allah matsayin shi ba shi ne karewa shi ne bala'i ba makawa wanda shiga hanyar kamar waɗanda abuwa guda uku uku ɗin gida uku to makawa ba makawa sai sami akwai saruru akwai sirku akwai tafawu uku guda ce akwai wurdu akwai wurdu akwai wafaru uku na muke a ta uku kuma shine fakaru farru fana to idan aka waɗannan to shi ke nan mutum ya zama sufi as-sadiqu na fi kulli aqwalihim su ba su ake kira masu gaskiya a cikin dukkan da ke aikata a zantarwa wa amalihim da aikarsu wa rada ana da kuma sallallahu alaihi wasallam mazalar tsira in sha Allah ya gangaro hadisi da gare shi cewa albama ɗabi'a guda hudu man kunna fihi duk wanda aka yi sun kana munafika ya zama munafiki cikakke wa man kana fihi wahidatun amma wanda ya ɗauki ɗabi'a guda da cikin waɗannan guda hudu kana fihi a tsarkar min hisari misali ya ɗauko ɗabi'a guda da cikin ɗabi'un munafiki na farko man ƙira haɗu da kazama mutumin da in ya yi magana zai yi ƙarya wani za a wa'ada a halafa in ya yi alƙawari zai saba wani za a tuni da mana in an ba shi amana zai ci amana wani za a hasa wa kaza kuma in ya yi faɗa zai mutu goyon ɗin waɗannan ɗabi'u guda hudu don mutumin da ya tattara su ya zama tataccen da yaki don haka su su zama sai suka tsarkake kawunan suke yaƙar zuciya suka shiga yakin jiharin nafsi wannan jiharin nafsi saboda a kore wannan ƙarya ga magana ko aiki sannan a zama ɗaya yi alƙawarin za a cika sannan an ba mutum amana zai kiyaye to sai su kuma ƴan dandalin fi ma'ana zirke inda mani ke kudurin alama wanda su ne waɗanda za mu zama mazanna fara Allah subhanahu wa ta'ala allama qur'ana wanda shi Allah shi ne ya wurin da almalaika da malaiku يدرس القرآن القرآني أو علم محمد القرآن كون الله شيء وانت يدرس أن محمد القرآن أو علم الأمة القرآن كون الله شيء وانت يدرس الأمة القرآني هلك الإنسان الله أسامه تعالى القرآن يا أم بطرمي سورة السورة لتابع أربعة وخمسين مرة بجري خمسين لهم أم بشي قرآن قرآن ma bi zukira ba ambaci annal qur'an malukun cewa qur'ani ya halitta bane amma shi dan adam zukira an ambace shi Allah ta mutu bisa kaso ɗari bisa uku na abin da aka ambata an ambaci alqur'ani qur'ani sau hamsin da hudu to amma shi dan adam an ambace shi sau a goma sha takwas tamanin ashirin da hudu shi ne sulusin sulusin hamsin da hudu amma a cikin kowace marra sai Allah ya nuna cewa shi ɗan adam halitta ce to a nan za a gano shi a ƙur'ani kalamun layi magana Allah ce ba halitta ba ce ta Allah bai kai da sifa ce ta Allah shi a ƙur'ani a ailan ailan kuma ar-rahman allama al-qur'ana jara biha bin a daga ya buga bi hada da da wannan tsari fi hada makan a cikin wannan bagire alrahman halakal allama alqur'ana alqur'an Allah mai rahama ya sauka ya san da alqur'an halakal insana allamul bayan Allah shi ya dan adam kaga da shi qur'ani halitta da ce alrahman halakal qur'ana wa halakal insana to amma da shi alqur'ani sifa ce ta Allah sifa ce halaka ba amma da kai dan adam da kibawa na zaka halakal insana to nan za a gano cewa shi ya ƙu'ari ba a rika a'a sifa ce da cikin tubonin Allah ta wani ta'ala ita ko sifa ba ta ruwa da mai ita idan an ce Allah Allah ba ya da farko ba ya da ƙarshe kuma a ita ba ne to kenan sifa ta ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma a ita ba a sanar da Qur'ani ka yi karatu da sunan Ubangiji wanda ya halitta ka yi karatu wadda bukar a kalar ubangiji kamar karci ne wanda ke sanarwa da alkalin Allah ya sanar da adam abin da bai zama ya sani ba sai ma an bakan halitta a cikin suwar da alif a cikin kara sun da bayan sanar da alƙur'ani amma a nan bari a rufe an yi sai ma da sanarwa kawai halittar misali gabanin halittar mutum الله الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء يا سند النبي آدم الأسماء المسمى بسونا التي أمتا توفي النبي آدم سبب إلي من أكثر شيء سيئة تنشد لنا مرايكو وإلى رجل تتعلم مجي daga Allah tabaraka wa ta'ala wa allamana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu alquran qur'ani ba ta san kai tsaye kamar yadda Allah ya sanar da annabi Adamu mu ma haka Allah ya sanar da umma annabi Muhammad qur'ani don haka saboda sanarwar da Allah ya yi annabi Adamu ga asma'ai annabi Adamu ya zama babban mutum halifa Allah to mu ma al'umma annabi Muhammad Allah ya bincike da mu alqur'ani kunna hayra ummatin da muka zama hayra al'umma kuma alƙur'ani ya ambata annabi tabaraka wata'ala allama allama Allah shi ya sanar da ibadun bayan da alƙur'ani qur'ani tafsirul lahi ba don sauƙewa Allah ba da sauƙewa sai dai min na an ya bada qur'ani da ba zai sauƙe ga adam ya haddace alƙur'ani ba ba mai haddace alƙur'ani sai da sanarwa Allah tabaraka wata'ala ba a gano alƙur'ani sai da sanarwa Allah فالذين ألمهم الله القرآن وأن الله يكسر يلئن كثرة القرآن فكهذا التشريف والذين والذين فهمهم معاني القرآن وأن الله يلئن شجانة ثم أنا القرآن كما تكبر التشريف سورة أنتم بارك الله تبارك وتعالى كما سورة ينفع الله Allah ya sanya mu da mu da ku ne cikin mazan ba da Allah kuma ba tsara. Allah ba Qur'ani Allah ya fara da Qur'ani. Ya fara da dan Adam. Ya fara da shi bayani. Albayani ne shi ne annabi da hurci. Allah ya fara da Adam albayani bayani huwa annabi shi ne hurci. Bambanci tsakanin dan Adam da dabba shi ne yin hurci da baki. dan adam la ya kama bai samun kamara illa bi lisan sai na shiri na magana kuma dan adam bai zama mugun mutum illa bi lisan sai an gama da kuwa da harshe ana sanin matsayin dan adam ko ya daraja ta tsarkaka ko kuma daraja ta ke kasa da an ga rahi da wasu ƙananan makamai guda nuna shi zuciya ko harshe
الشمس والقمر بحسبان الشمس رانا والقمر دوتا بحسبان suna can matsayin lissafi na rayuwar yan adam ko ko rayuwar zaman duniya idan rana ta fito ta faɗi an sai ce kwana guda idan ta ƙara fitowa kwana biyu in ta ƙara fitowa kwana uku haka har a cika shekara idan wata ya fito ya yi kwana ɗaya ta ce yau ɗaya ga wata in ya kwana ashirin da ta ce yau biyu tara ga wata ko ya zama ya kama ya nusan ko kuma ya kamala idan ya yi kamala sai a ce an samu wata shida ku yi kamala idan ya yi nusan sai a ce an samu wata shida ku yi nusan idan aka tattara nusani sai ya ba da kwana 354 to waɗannan kwana 354 su ake kira hukubanu lissafin su bai kammala sai an gama da fitowar rana da maɗuwarta shi ne Allah ce a shan rana wal kamar da wata yin hukubanu suna tammalin sama wannan jin والنجم والشجر يسجدان والنجم a tauraro wa shajar da itace ko kuma wannan jam abin da kira annajim a nan shine a shamsu rana wal kamaru da wata ya jirya suna kai kama bitta nawu da mai majuna wannan jam shi ko najim wannan jam kuma mara sa kalamu abin da ba ya da makangama ma'ana mina da ba su na tsirrai kamar kabewa kamar su duman kada da yal yaɗi duk wani abin da bai san tsaye to shi yake kira annajin shi ko shajar kuma wanda ka tashi tsaye to dukkan waɗanda guda biyu suna sajira ga Allah zakarar malakuta da ala Allah ya ambaci masarautar sammai maɗaukaka da na ƙasa a cikin cikar bayani wa a wajen kalimatin da takaitattar kalmar ko fanka ce ka dina Ar-Rahman sarki mai rahama allama al shi ke rukin tafar da Al-Qur'ani. Allah kuma wa ta'ala shi ya cita Adam. Wannan sune jama'a maɗaukar sama. Wal asfara da na ƙasa. Allah mulka ya kuma wai kamar kuma ba ne rana da wata suna tamar sama jama'a maɗauka wannan jamu ita ce na farce wata da mafai a yau da zuwa da zuwa Allah ture almaru a far jama'a da kafa Allah ta ba ka wata ala da ya halci ɗan adam ya sanar da shi mulki sai hore mai rana wa kamar da wata suna kai kawo fi falaki ba a cikin hanyoyin su saboda minin ta ba ɗan adam amma su itacen da ba su tsarin tsaye da itace ma ba su da ba su da kanya ba amma in shi ko shi zan alabi da hukakun mai kama hu ma'ana mai tashi tsaye ma'ana ya tsari suna karkata da kai jima'i ruwa zuma daidai da tsara ne ko kuma idan suka yi sajada ga Allah suna sajada ba yadda dan adam bai gane ba
والسماء رفعها ووضع الميزان wanda ba ita wannan sama ya fa Allah ya daga darajarta zakarar mala'a ala na an dawo da magana jama'a da sama wanda al mizana kuma Allah ya aje ma'auni ai tabbatar Allah Allah ya tabbatar da adalci da ya yi tsakanin halitta zakarar mizana أعمل الأول فيها بالآيات يسير الأول مكذب أبن ميتا والمعاني مجرد أمام على التابع إذا وراء الأرض ولا ميزان شيء الأرض آلتي الله يكبر
ألا تطغوا في الميزان الله يكبر الله يكبر kada a ƙetar iyaka filmi zani a cikin ma'auni kai ma yi zargi a cikin abin da aka awa shi wannan yi zamanin shi ne fasari wato na awa na nudu ko na awa na nauyi ko na awa na gaba ko na awa na tafi duk waɗanda suka fi kira miza shi ko wace miza na farko ana yi adalci duk abin da za ka yi ka tsaya ka ga yayi daidai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ka ce ka kira adalci
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واجبوا الوزن أبين أيدي بالقسط الآلتي ولا تنظروا الميزان كما كان أتوى المؤمن أي لا تنقصوا الموزون أبين أيدي أرنى وكر عليه الميزان الأول ميزان الفرق شين على شرور الميزان الأربعة من آلتي والميزان الثاني ميزان الولد الآلة التي ينظر بها أبين أيدي أول كتا كورا فاتي كورا طيب ko na nauyi ko na buhu ko da kamar da haka ko na mugu waƙi mu wanda kuma shi ne aiki kada kawai mugu shi ko kada kawai abin aure a bisa aini ana kai da adalci tsakanin abu da gano da da alqur'ani halal wa haram qur'ani yana bayyana halal da haram a wannan kenan da kuma mizani ma'auni ko arata wanda shi ne wani abin aiki na mutum da haɗa kawo da ake wani ake tsaye da araci haka da araci ne kare ɗan adam ba ya da wadatuwa da alƙur'ani ya ce ba sai an manta alƙur'ani ba bai jira don da alƙur'ani ne mutum zai gane halitta haram kuma ɗan adam bai da wadatuwa ya ce ba sai ya amfani da ma'auni ba don dukkan ɗan adam yana yin mu'amala da wani mutum da ba amma kuma ɗaya daga cikin ɗan ɓangarora guda biyu ba mai yarda a je karanga a kawai mai ma'auni yunibal azata idan ko karanga ta shiga to azaba za ta da ƙiyayya shi ma bai da a cikin tsakanin mutane ba don adalci ba ba don ma'auni ba ba don ma'auni na adalci ba da kamun gasa shiga tsakanin yan adam yuri ba za a tafiya gane da gaba da ƙiyayya da sarrera wanda ba ya kagare ta don haka ɗan adam shi idan ya zo da ya zo kasuwa a hukuma ta bacewa kasuwa da tsayi da ma'auni guda mutu guda buhu iri guda tiya iri guda na nauyi iri guda ya zan iya an faɗi gaba ɗaya an kace kawo kilo kowa da nauyin kilo idan aka ce an kawo tiya kowa da nauyin tiya idan aka ce ka kawo mudu kowa da nauyin mudu don haka da ka bayar da a kawo ma tiya idan ana kawo abin da bai kai tiya ba za ka dawo ce kai ta ba ba sai ka yi taro ba shi wanda za a so kilo da ake tiya aka so to idan aka ci na tiya da shi ba zai kawai fiye da dole ne ta ce na tiya idan bai cika da duk abin da ya ba shi ya ja sannan idan hukuma ta kama da ta rushe hukunci ita kaya to da alƙur'ani da ma'auni hasai da salamu duniya za su zama raya ga kowa wani kuma kirtu karatu wani adalci shi ne adalci ne zai tsawa ka an so ka son ka daidai da matsayinka misali misali wannan ya ba da naira dubu biyar ya ce a kawo musu kayan dubu biyar wannan ya ba da dubu goma wanda kawo musu kayan dubu goma to bai yi wa a ce da mai dubu goma da mai dubu biyar kayan su ya zama iri guda dole a san bambanci wannan abin da ya bambanta bambanci shi ne ma'auni to wani shi ka kira rabo na adalci inda lashi Allah ya kula kuskina Allah ya rasu masu aiki da ma'auni na adalci
ورد وضعها لنا wal'alla wannan gaba waraha Allah ya abu ya aje ta ai albata ta tabbata ita ne a na zantiya adam ai bil haqi dan mutane al'ibru sun wajin da ajin wadarin da wani su فيها فاكهة والنخل ذات shi لكما ya baka yanzu ita wannan kasa ta duniya akwai itace su da marmari wannan hajji da binai za su a gaba masu kwakwaya alkawatu kafiratu shi da marmari suna da yawa alamar da zai a bayan kasa wannan ha yana da cikinta a wa a arzuwa kun mahi girmanta mahi buwayata annabi shi ne da bino zatul akamani mai kwakwa asiyatar kwarya dalɓuma daga ɗullo da hankali
والحب ذو العصف a bayan والريحان kasa akwai kwaya kan yi tafi gaba alkama washari da shirin kamar garin nan da gero da dawa da masara da rufi bul arfi ma'abuta kaikai wannan hal akwai kuma mabo kamshi almashmum alwarku almashmum ganyen da ake shaka kullu hadhihi duka waɗannan da abu min Allah tabaraka wa ta'ala ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba dan adam
فبأي آلاء ربكما to تكذبان dan adam ana na waɗanda ni'imomi da aka ambata to bi ayi ala ya zuku ma ta ga gani da wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji to kan sai bani ku ka sai ban ta ko ko ta ba wannan ni'imomi dukkan su tabbatu ne dukkan kuma ƙurƙuru an same ta to wai ta a ɗan adam mutum da aljan zai murnu wanda ni'ima da Allah ya yi wanda wani ba Allah bai yi ta zuke ذكرت ذكرت إهدار الذين مرضى أعمى بين الكلمة فبأي آلاء ربها مجمع الصوت لكن أتكلم عن الصورة كل أما نتابع صوت لكن بعد بعد بدل الأول بعد أعمى التوكل لكن wata rana ba za a yi rantsuwa da suna tsarama har ya kai ƙarshenta sannan ta da yake makamai a ratun hukumokan ya nika ina karanta wani hukuma kun yi kawai kuna zuwa na ba ku magana lanjin nukanu a hadar milku murada wallahi ayarin aljanu sun yi ku mai da kyakkyawan lardin in ana karanta wannan suna tsarama ban taɓa karanta musu wannan aya na ce musu a kwaɗe ayi ala yanzu kuma da karfi bani tun daga mazar farko in na karanta wannan aya ba sai jama'a a jami sai sun ce wala bi shay min ma alika rabbuna laka alhamdu ba wata aya ba wata ni'ima daga ni'imomin ka ya ubangiji wata gundar da ta ita ba falaka alhamdu gobe ya fata daga gare ka don haka umarnin da annabi ka bayarwa idan an faɗi wannan kalma da kuma da amsa ka da ayi ala ya kuma ka kai bayani kamar an yi karba na kuma sai mu ce la bi shay min la ka kuma ka da wannan ba mu yi mutum wani ne ba da cikin ne wani da kuma da za ka da gare ka an mai mai ta zo da lafiya zuke da idan wata lafiya mara an ambace su da lafiya da ɗaya don wani dalili ko ko ba don dalili ba in an ce akwai dalili da ba ka gani da ba talatin a to ita ma ba kai ba kan naziri da sauran ne ko wace zuwa ta gaba da lokacin kamari an karanta ba uku sai aka ambace ba ku a cikin surar surar da kamari ai ita hasana ana nuka da goma sai wannan tsoro a matsayin allon goma daga cikin malamai masu kwakwara wanda ka cewa ma'anar kwakwara wani aya tsarka mira ne ta wani ruhi ruhi nausa nau'i bakwai ne darajojin aljanna guda bakwai ne a ɗan adam da mutum da ɗan adam su kuma suka suka tsoro in an lura da kaso ko wanda da cikin mutum da aljanna da yi sai aljanna da nila da kasar da cikin wuta ya saka misalin zai ba da talatin da ɗaya sai mai su amma dai wannan fasara da ya wuce wannan wurare da bakwai da takwas da kaso da nawa wannan fasara ce mai rauni wasu malamai mai da za su zo da gaba
خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان الله يعرف الإنسان أن أدم الأول مفرقه شيء أن آدم عليه الصلاة والسلام من سلطان دقوة لا كامل أمر دين يعرف لا كامل صلصان يسمع له السلطة وأنا من آل غريبة إذا نقل أي أمر أشيتا كلف هذه بكثرة الدنيا وهو ما أدري أن الذي شيء أن أدم الله وخلق الجان من مارج من نار وهناك الجنة الله يتعالى الجنة أي أبا الجن بابا الجن وهو أولين في الشيطان يمارج daga tafacen min narin nauta min mari daga tafacen bila min narin nauta kuma da haka ma shine shine shine bilan wuta alhalin tafacen wanda bai gaba da komi ba wanda ya tashi daga hayaki Allah ta baraka wa ta'ala halaka adam ya dauka da adam baban ɗan adam daga laka an sifanta wannan laka bi auta da sifofi da yawa sun kura shi a Qur'ani wani wuri an kace an ta da ɗan adam da laka laburin mai ɗauri wani wuri an ce min dinin min hamadin masnuni daga ƙasa wata ke masnuni a cikin wani wuri kuma an ce ga wasu wani ayar wani ayar insani min tansarin ana ɗan adam daga tansarin kasko mai abokan fahari da kasar farko na farko da shi adam ya zama ajinan kwakwakkan kaba mai ɗauri ga hannu bayan haka kuma ya zama abin tsima ta ajinan daga baya sai zama laka ya fi tantance bisa sifa ta kasko kayan da kasko tukunyar ruwa tukunyar fahara ana mata suna da karko والفحار والفحار يتكلم الفحار كما صيغة مبالغة من الفحار الفحار مليون الفحار مليون بين الإنسان لأن دين بين ثلاثة يقوله الله وأن الله شكاوى جهالة إن إن يرشد يقوى دون هاري يعمل الماء da zai ɗaukar ruwa bai gungule ba bai narke ba kuma bai cutu ba كأنه تعالى يبتهل يا من كمطعم ولا كتير كريم الفاري على جلدي من جلدي كبر يأجر أمر الله ذات هم ولا سجده توشيه بالعالم ذاك الشدين إيه إن جلاك كذلك ما يقدر ولا سفر ولا بات من غيره مثال شيء أدم ذاك تعالى تاشي أن كان أبوه دام أنزبر فيه أكون هنيوين جني رواني أكون هنيوين وانجي رواني أكون هنيوين ماشينا رواني akwai hanyar fitsarin ruwa ne akwai hanyar kaji dukkan tsoron abubuwa da gudana cikin jikin ɗan adam a nan waje ba za a gane su ba sai in ɗan adam ya buƙaci fitar wani abu ya fito kamar fitar hawaye kamar fitar miyar kamar fitar majina kamar fitar kaji ko fitsari amma ba san da yake buƙatar su fito ba ba ka san akwai waɗannan abubuwan cikin ɗan adam ba to za ka sai ya zama alaka ce amma ba zai cutu ba da waɗannan abubuwa da yake tare da su kuma ya zan banban da sauran lakakacin duniya wanda sauran wasu laka ba irin wanda ta maka makarko ba da an zuba ruwa za ta narke ta hungure to amma ɗan adam ga shi an zuba abubuwa cikin ciki ne amma kuma kowane ya zanna inda ya ba tare da ya wuce ba to sai ɗan adam ya zama kamar karko yana kamar karko shekara arba'in yana mai ɗauri matsulo yana shekara arba'in kimanne dinan ya fitar shekara arba'in yana laka bufarfa gare zai ka san kanko daga nan ne sai aka musa mu shirai ne haka adam allah ya ƙara halitta ɗan adam bayan shekara ɗari da ashirin arba'in arba'in sau uku ja'at hilkar auladu don haka halittar ɗiyan adam ta zo arba'in arba'in ta uku arba'in ta farko da wata yana maniyo alƙasar kwana arba'in ta biyu yana gudan jini arba'in ta uku ma yana tsoka to daga nan ne za a musa masharai Salatu mazakun waccan arba'in arba'in da ya shiga arba'in da zai ka taƙaita su koma kwana arba'in arba'in so ku ga ɗan adam. Wata uku. Wata uku kai. Wani yadda ila shi an dalili waccan ne an ka yanke. Fi an nan mar'ata ita ce ya ita mace idan tuwo fiye zauka idan an shirya mijinta za ta inda wata hudu wa ashirin da kwana goma. wanda kwana goma an ƙara biyu da tsintiya da an ƙara su da tsintiya tura wata hudu idan malat idan ta shuɗe da hannu ga ciki to ba makawa idan ciki ya kwana arba'in sai ya motsa ya hanyar sai ya zama mai rai sai ciki ya tabbata daga arba'in da farko in ko bai motsa ba sai mu gano cewa an da rahima bai a lalle mahaifa su da lahiyar za a hudu cikin ta a kwana arba'in in an danganta irin na garin matsayin shekara arba'in ta annabi adam wanda ya
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فبأي آلاء ربكما وتنعم أشياء تنعم أبنجي تكذبان mutum da aljanna da mantawa
رب المشرقين ورب المغربين rabbul mashriqi Allah shine ubangijin gabacin duniya ko kuma mashriqai wurin hudowar rana da zanu mashriqul shitari wurin hudowar tsari wa mashriqul sarri da wurin hudowar bazara wadanda kuma da zanu kuma a kira mashriqai don in ba gare mu mu mutan duniya masu masallacin ka'aba to ai ba bambanci da gabas da yamma da kudu arziki guda shi to za ka kasar ce mashriqai mahudan rana gudanu mashirkin shita da wani tsallo ya tsari wa mashirkin tsayar da wani mutuwar bazara Allah shi ne ubangiji waɗannan halaye guda shi rabu kalmar rabu unwani shi ne kwamfilimin kalma addari mai addu'ar Allah kalmar rabu shi ne arrejina shi da adam in yana so ya aika sako zuwa wani mutum ya ga zuwa an yi alƙarfan a wannan matakin farko unwanin addu'ar da wanda aika ba wanda ka sani wata Allah to aljansu Allah ba da wata ala shi ne ya ce rabbu shi ke tuku na ko ranu da yana ɗaukan gida mai rono ne ya rabu ko kuma ya rabu in kana son ki samar Allah waɗanda suna yin ce rabbu ko kuma ya rabu
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ونعم تكذب وأبنجي كان أدم ذا الجنة وجنة سارة ولا بشيء من ذلك ربنا لك ثم لك الحمد مرج البحرين يلتقيان مرجع البحرين أنفق البحرين فوقنا غلام الأرض والمال ذا الأرض والدار والمال ذا الجسيم وأن فوقنا غلام وجهك يارو yanzu ya suna haɗuwa shi ya ayi ayi ga ganin ijiya wannan ruwa misali ya fito da kudu ya yi arewa wannan kuma ya fito daga arewa ya yi kudu sai kuka haɗu a wata mahaɗa sai kuna tafiya kunnen doki wannan na yin kudu wannan na yin arewa to in ka zo ka ɗauki wannan guda za ka ji shi al'adu mai daɗin ruwa wannan kuma guda za ka same shi mai ruwan zarki kuma idan kuka kama ya fuka nisa sai wanda ya ɗauke da dama wanda ya ɗauke dama wasu a wajen sun ce wannan kuma yana ne guda biyu a shakka ta faruwa wasu kuma malamai sun ce a wannan halitta wanda aka yi su ne a cikin cikin ɗan adam har yanzu shi da ala shi ne allah ya gudan da ruwan daɗi a cikin ɗan adam na farko ruwan daɗi shi ne miyan ɗan adam ruwan zarki kuma shi ne majina a cikin ɗan adam wa'ina abubuwa su ne wanda allah ke gudanarwa bai nan ma barzan بينهما برزخ لا يبغيان bayan ma babban akwai kuma shafatu ai hajibin babban marakin hajibin da shafaka shi da hukumar ta'ala da ƙura ta'ala ta wa ta'ala da kalma ta kun Allah ya ce kamar wannan ya gaba da wannan kamar wannan ya gaba da wannan to kuma da suna biya cikin ɗaki guda la yarji ba ɗai ba zan gaba da wani ba ai la yarji ba ni ruwa al'ada ɗai ba zan ta'adda akan wani ba ba ya ta yi da ni ba ne gaba
فبأي آلاء ربكما تكذبان wani ana iya kuma da islam wasu rima ce da cikin ilimin ubangiji dan adam da aljanna wajen da saba wa ya fi shan ne ga duka rabuna duka kuma da hannu يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان wanda za a yi haka nan babu shabbar hakikati haka nan shi ma kogin hakika wa babu shari'ati da kogi da shari'a kun ba marajar baharai ko kuna guda ne kuna garwa yanzu kirani suka haɗe suna guga da juna bayan ma da su amma akwai shafi tsakanin layar biyani guda bai ta'adda akan guda la kowa ne ne ba an tsari guda bai ta'adda akan tsaya fa shari'a guda ne in shari'a ya ta kira kogi guda wa kalimatu ita kuma hanya a shi ne safinatu jirgi wal galatu ita kuma mata inda za'a shi ne alhaƙiƙatu ko da haƙiƙanin zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala za a tsaya hanyar guda uku su ne shari'a da ɗariƙa da haƙiƙa idan aka shiga shari'a shi ne bin umarni na Allah bin umarni na Allah shi ne zai kai ka zuwa ga matuƙa ta ƙarshe shi ne alhaƙiƙatu da haƙiƙanin zaɓin Allah shi kuma menene makami gudunin da zai kai ka shan shi ne a ɗariƙatu ɗariƙa da wuce za ta ɗauke ka matsayin tafi na tafiyar gyarwa wanda za ka shiga shi ne karanta a gasar da zikirowar Allah waɗanda kuna da goge na zuciya waɗanda duk abin da aka faɗi game da Allah kuma da wata ala zuciya ka samu kuwa don matuƙar algara ta inda za a shi ne alhaƙiƙatu zuwa inda za ka Allah kuma da wata ala. Yoruba, ana fitar da اللؤلؤ دوت اللؤلؤ والمرجان والمرجان يرمى أني كلا البحرين دقائق الفرق والغلام هذا هو البيان الحقيقة ليس البيان إلا الحقيقة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجميع ما يكتب من أبيه وكنت أنزل أمر كنت كذا ولا شيء من ذلك رب العالمين ولك الحمد
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجواب جرى جرى ما تقول المنشآت أبوكين جرى المنشآت أبوكين جرى تلقاني الجواب ما تقول تلقاني كبرى كالأعلام كمان هذا اللون جوابه saboda ya gaba zuwa ko ke zama da girma wani kuma a bisa da sama Allah ta ba da ta'ala ya halitta wa da wani jiragen ruwa Qur'ani ya ambaci alƙurka jirgin ruwa a turkan alƙurka kalmar turku a cikin tsarin arun wanda filata wata abubuwa a cikin kalmar tafiyar وجاري يتكون من جرس كما الجواري سكر كما جوا التلقى لآية كثيرة الزاد وكثيرة إنما كل أكثر إلى وكل إنما ولا سؤال كما تجيبنا كل كما وجاري يتألي وجاري تنهيد ما تجيبك كما كما الله تبارك وتعالى ya halitta matsalar jiragen ruwa manyan jiragen ruwa da amurka ta da za a jirgin kana gudun cikin kogi kan alami in ka haɓar da kuke malar dutse da tsora yanzu ka san zuwa kan kafashi wuri guda kana ɗauka ɗan adam da abin aka ɗan adam na kaya yiran alam da alam da halar da kayan bukata mai rukunin ولأي آلاء يكون تكذبان وتكذب الشركين والأمم تكذب أن تكفر أمثالا ولا بشيء أن يكذب أن تكذب لك الحمد
صدق الله العظيم za mu kama na ko muna yin jami'in salatu tasbihi da kan ko hudu ko biyar ko ma biyar da haka
والله لمن لا يكون في أنا إسلام ما هو تلك للوضع تصنع وضع ذلك أفضل أفضل لأفضل ما يكون سوى أنا سمعت الشيء أفضل كان مستقر كوي لسمعت شنو ما تبقى من سياسون حق بالجنس ما تبقى من رواية كما يقول لي أنا جنس لما تسير فهذا إن أي ولا لا لا تكتب ولا
ba da zama don ta sha ruwan lafiya mu ne muke mu biyar kama da kai mu to sai aka fitar da ɗaya daga cikin mugandu aka yi mashi aure kuma aka ba shi ɗaya daga cikin ɓangaren gonaki yana nomawa shi mana idan ba ya fi mu ya rasu za a yi gado koko ba ya da gado ya hukunta haka masu
amma ta ya zo a wata mutum yana raye abin ya yi ne wa biyo kuma ma zai yi mutum yana tsaya ya ɗauki alama tsari da ƙa'idar ma da tsara tsara da wasu ƙasa cewa ɗan mutum da yake da yaya idan kun zama aure to zai mutu aure a cikin dukiya ce ya ba ku ce ba ya ba ku gida in ba da hali ya ba ku jari to an waye gari an yi wannan a fara asali wanda suka biyo baya to sai da ku zama kuna sa ido ga yadda aka ba wa yanyan wanda ba kai da mutu ba sannan kuma yana rayu shi asali ne ya ɗauka ya ba wanda ya gida ma don haka wanda a wani kuma da baya bayan uba yaro to abin da ya bari ya shi an da tamu wanda kowa da kowa zai gani wannan kuma da yana shi kuma wancan abin da aka hitar da wani tsari da cikin tsakanin shi yanzu shi kuma wannan abu da ba ɗan gidan ba ne an ka ba to kai za ni za ka wani da wani mutum da ya tabbata an ɗauki wani abin an ka ba to ai lokacin da mahaifi koyarwa shi ko ba za a za a ce ya kan mai wannan sun yi da kuma don haka wancan kuma ya riga ya fashi da ajiye zai da yana raye sannan kuma ya shi mu bayan ya rubu Allah ya rubu cewa wani dukiya kowa da kowa da hannu da ita sai dai a yadda ya karfi yau ka fasa wannan kuma ganin dama ce idan akwai zaɓin tsakanin ɗaya misali kuɗi na ɗaya Allah ya nuna da kuma amma ya aukar da wani ya mutu wani abu da girma ta da yana rayu to kuma waɗanda suka zo da fa zai samu wannan alifu Allah a shirya ne to shi ke nan su waɗannan ɗiyar waɗanda suke magabata suna iya su mani suna iya wata mamlaha ga ƙanyensu tunda ya Allah kan ba za ta wata su su aukar da ƙanyensu to suna da dama su ce sun yaye musu abu da ba da kan mamlaha da girma da amma yaro su ne tare amma suna da dama su ce su kan mamlaha sun yaye ƙanyensu a wuka za a raba musu don mi don so da su su ne wani su ne Allah ya ba su da Allah ya ba haka to sun yaye musu wannan ba illa bai ƙarfi haka amma hakkin kwafi ya kuri su yaye musu ba to suna da hakkin a kan saboda tattaɓa yana raye a jini ne ya kwaye ya hukunta yanzu ko yaro ya koma na magana kuma su waɗannan jiyan manya suna cin magana don haka ba mu sha ba za mu yaro za mu da malam ba ma ta sha'ar ku mutu ba ina iya yin baki inda na iya kuku
ita kuma ku gani abin da aka gani da za su ce sai mutum zai ce sha kuma sai da ƙasar zai sai ya haɗa da ta zai halitta
malam da kwanan ta sha ruwa lafiya ni ne yau na ɗauki azumi to sai na sha ruwa daga baya sai na an da cewa akwai sauran lokaci za ku ta malam ya hukunta azumi na sai Allah ba abu ya wuce da alaka
ya kwanta malam ko ya halatta idan zan yadda sarkai da sarkai in ba wanga wanga ya ba wanga wanga ya ba wanga wanga ya ba wanga an dai imanin mutum arba'in a musulunci akwai wannan hukuncin to koko ai shi wannan shi ga yin shari'a ba wani ita ko shari'a ta kowa ba wani ai ya ga ba gari ba don ka ma tsari ne ko ka tsara don kuwa shari'a karanta shi kuma ai ka ba gari ba
mana da masu tashi a ruwa lafiya don Allah mana ka yi kira da jan hankali musamman ga mata da maza da suke tashe da turko wani lokaci abin yana nema ya zama ruwan dare mana ka yi kira da al'umma domin su bari to Allah shi wasu shi da aiki a cikin da wani zama da kuka yi yana daga cikin kusan da waɗannan sakonnin kawar da mutane daga abin da shari'a take kar a yi da kuma sai da mutane aka abin da shari'a take nema a yi na da mamutan da ni kuma zai karya an da mafi mambari Allah ba mu lafiya kuma lafiya. Allah ya zo da shi kuma rayuwar lafiya. Allah ya zo da shi kuma lafiya. Allah ya zo da shi kuma kawai lafiya. Wanda ka ji kawai mola Allah ya so da shi gaba alfarma a cikin Qur'an. Wanda wani da ko ji san da sha Allah su kuma maganin su Allah ya kawo da su alfarma a cikin Qur'an. Alam ta shahada da zaga. Makaranta da jama'a don makaranta da zaga Allah ya wuce da makarantu. ألم تجعل إذا جاء في فقاته شأكم ومحتجر ذنب وجعل أجاب كارجون إنها إذا كنت وكأكم رأس الله رحمة الله أجاك ألم تجعل إذا جاء الإمام نظام من أي نظام من جماعة من حزية على حمد كتاب الله رحمة الله وكان تعالى في كل شيء تقول في الجامعة ثم على يوم من أيام ذلك wani Allah da suke taimaka mana da ɗaukar nausa wani karatu da kuma kurma da ake bawa irin shi sarka mafiya da wakirin Aliyu da Alexi Yawan Biwa wanda suka ɗaukar nauyin sa mana bai da ake amfani da kullum Allah ba ka wasu alheri. Akwai Alhaji Ibrahim Jack Communication Mayor kuma wanda muka yi masu taimakawa. Akwai Alhaji Ibrahim Shamaki Zamfara. Ina da shi masu taimakawa wanda zama namu. Akwai akwai da wani mai tudu akwai da yan kwamiti na wannan na wannan tambiri na kuma Allah ta kuma kare da ya duka mukafin akwai yan mada da faran alai abokan ciya da ma bura da ke da kon shi ma ai kuma da addu'a Allah ya duka mukafin nan da sauran wanda muke muke masu kula da ma Allah ta ka kuwa da ne Allah ta ya mutu Allah mu jagora mu ta mu ciya da Allah ya ga ta ku ku da ne kungiyar 'yan shari ta kuma da shekaru da rikon kungiyar 'yan sharuwa da na 'yan kwaro kuma kungiyar masu kowa da ta samu arzikin alaƙa da masu jin da ya ce kuma alaƙa da waya da masu hakima suna wajen kura da nuna wasu da ya tare su gaba ɗaya kuma da masu jimba ta alaƙa da ya ce ta fi fadar alaƙa da kura da arzikin Allah ya mu tsara su Allah ya mu tsara su. Amin.
su ba za su tashi ranar ba
وهو قال قول الأولى هدية الوقت حتى وقع الرجال قال لك يا مجاب الله يهديك مرتين
آمين يا رب العالمين فاتحة صلاة الفاتحة
اللهم انا نسالك جل جلالك يا الله ان هذا الجلال وفي ولد اعمالك وفي سلامك يا سلام واجعل سعادتك يا قهار واجعل صفاتك يا كريم واجعل ذكرك يا حبيب واجعل ذكرك يا حكيم واجعل ذكرك يا عليم واجعل وكيلك يا وكيل واجعل سعادتك يا سلام نسالك ان تتنجى من كل هم فرجه ومهرجه يا سليم ويا سليم ويا كريم ويا مجيد يا قهار كنت تذكيرا اللهم الا رسول الجمال فارجوك اللهم الا رسول الجمال فارجوك اللهم صل على فرقم سيدنا محمد اللهم صل على فرقم سيدنا محمد واسال بقائكم وباركم مبروكم جلكم تبارك كريم حياتكم لقائكم تباركم نتيجكم مهاجر اللهم صل على فرقم كان ياتيك امين بلال رحمن كريم عليه قيوم النور اللهم الا بارك وبارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك نادرك عارفنا همك حبتنا تلاوك نسألك الكل إذن لك بغير من ينبك ربنا في كتابك رحمك وآلمك بك ورجع تلك من كتابك كيف تتبع حيث أسأل القرآن العظيم ربي قلوبنا ولا أحزاننا ولا همومنا همومنا يا من أمر جلال الجاد النور إنما أمر جلال أنت وأن تكون مكتمور يا من جمال الأرض والآن كم رأي أنت أسرار ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب الأمر اللهم اغفر لأمتنا ربنا وهبنا اللهم انصر بنا وهبنا اللهم انصر بنا وهبنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعطنا الشرك والمشركين وارجع اعداء ديننا وراء وارجع الاسلام اما دون الله والامر الجميل والحمد لله رب العالمين